بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه شرح السنة تا الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله وجزاه الله خيرا المزني يا رسول هجران مزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari biyu da sittin da hudu Allah ya gafarta masa wannan kuma shine darasinmu na bakwai a cikin jirgin darussa da muke gabatarwa daga wannan cibiya ta mu ta darul qira'ati as-salafiyya katsina Najeriya a cikin wannan silsila da muke gabatarwa na rasa'il na aqida za mu tashi ne inda malam yake cewa aljannatu wan nar bayani akan aljanna da wuta malam ya ce wa ahlul jannati yawma idin fil jannati yatana'amun wa bi sunufil ladzati yatalazzazun wa bi afdalil karama yuhbarun malam ya ce yan aljanna a wannan rana a wannan lokaci suna aljanna suna ni'imtuwa da ni'imomin aljanna haka da dukkanin dangoga nau'uka na jin daɗi suna jin daɗi suna morewa a cikin aljanna da kuma mafi falalal karama suke jin daɗi suke sha'anunsu a cikin aljanna Allah ya sa mu cikin yan aljanna ya tsare mu daga shiga wuta fahum yawma idin ila rabbihim yanzurun sannan kuma a wannan yini za su ga ubangijinsu su daga cikin abin da yake aƙida ta ahlus sunna shine imani da ru'yatullah wato ganin Allah kenan a aljanna la yumaruna fin nawari ilaihi ba sa turereniya wajen ganin Allah za a gan shi kalbadir ko wala ya shukuna fawujuhuhum bi karamatihi nadira wa a'yunuhum bi fadlihi ilaihi nadira sannan kuma ba sa kai komo ba sa kai ba sa wannan ba sa da wani complaint ko wani tsogumi ko wani abu wanda zai sha makance su da ganin Allah nan da haka fusakunsu da karama ta Allah za su yi haske shine wujuhun yawma idin nabira wa a'yunuhum fusakunsu su ma nabira wa a'yunuhum shine ila rabbi hadin nazira sannan kuma idanuwansu nazira ilaihi za su ga Allah shine fayan saunan na'ima idza ra'auhu za su manta da duk wata ni'ima ma a lokacin nasu da Allah fi na'imin da'imin muqimin a cikin wannan ni'ima ta har abada la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin za su shiga a aljanna kenan ukuluha da'imun wa zilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar wa ahlul jahdi to sai kuma inda suke ma abota jayayya da musu to su kuma muhjabun kina an rabbihim yawma idin shine an rabbihim yawma idin mahjubun su kuma za a katange su daga ganin Allah wa finnari yusjarun su kuma za a yi wuta da su labi isa ma kanat labi isa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhidallahu alaihim wa fil azabi hum khaliduna Allah ya tsare mu la yuqda alaihim la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha كذلك نجزي كل كفور ثم يجي خلا من شاء الله من الموحدين sai dai kawai badda za a samu exception wanda Allah ya nufa daga cikin masu tauhidi ikhrajahum mina wanda Allah zai fitar da su daga cikin wuta to amalan a gaba yace da'atul a'immati wal umara wa man'ul khuruj alaihim bayani akan da'a ga shugabanni eh daga cikin usulkin na aƙida ta ahlus sunna shine da'a ga al'a'imma ga shugabanni wa man'ul khuruj alaihim da kuma hani game da yin fito na fito ko rashin masu biyayya ko masu tawaye akai da haka wannan zai magana akan da'a ga al'a'imma da kuma al'umara su ne shugabanni da kuma hani ga khuruji fito na fito gare su malam ya ce wa da'atu da kuma yin da'a li ulil amr waɗanda suke shugabanni wanda al'amari yake a hannunsu fi ma kana inda Allah azza wa jalla mardiyan to amma akwai kaidi domin inna mata'atu fil ma'ruf ya ce fi ma kana inda Allah azza wa jalla mardiyan a cikin abin da yake mardiyan abin yarda ne a wajen Allah a cikin abin da yake aikin da'a ne ga Allah wajitinabu ma kana inda Allah muskhita da kuma nisantar abin da yake a wajen Allah abin da yake fusata Allah to anan akwai wujub na ta'atil a'imma wal umara cikin abin da yake kana kana inda Allah azza wa jalla mardiya wa tarkul khuruj indahu inda ta'addihim wa jawrihim da kuma barin fito na fito da su da yi musu tawaye a wajen inda ta'addihim lokacin da suka yi suka zaƙe suka wuce iyaka wa jawrihim suka yi zalunci wa taubatu ila Allah azza wa jalla kai ma ya'difu bihim ala ra'iyyatihim to kun ga wannan shine abin da yake abin da ya samu adilla ya samu hadisai ya samu zantuka na magabata daban-daban ba kuma ta ba ijma'u salaf na fil itiqad kamar hakahu al-imam harbun isma'il al-kirmani mun karanta walin qiyadu liman wallahu Allahu azza wa jalla mi wuya ga wanda Allah ya jubunta masa wato lamari na musulmi kenan yace liman wallahu Allahu azza wa jalla amrak wanda Allah ya jiminta mashi al'amaranka la tanzi yadak min ta'ati kada ka zare hannunka daga yi mashi da'a wala takhruj alaihi bi sayfik kada ka yi mashi khuruji fito na fito da takobinka hatta yaj'al Allahu laka faraja har sai Allah ya kawo maka mafita ya kawo maka hanyar da zaka samu sauki wa makhraja da dai mafita wa Allah takhruj ala sultan yace kada ka yi khuruji ga shugaba wa tasma wa tuɗe kai dai ka ji ka yi ɗa'a la kusa bai atahu a fawan fa'ala zalika fahuwa mubtadi'un muhalif yace kada ka warwar wannan alƙawarin yace duk wanda ya aikata wannan to ya zama ɗan bid'a ya zama muhalif to wannan yana akan abin da yake saɓanin sunna shi yasa Imam Ahmad yake cewa faqad shaqqa hadha al-kharij asal muslimina wa khalafa al-athar ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa in mata al-kharij alaihi mata mitatan jahiliya wa alam bi anna da'at al-a'imma wajibatun a ta kama a tafi sunna da haka wannan ba daidai bane to amma ya ce in amaraka sultan bi amrin huwa ma'asiya idan ya maka umarni da abin da yake saban Allah ne to fa laysa laka an tudi'ahu albatta a wani lokaci ba za ka yi mishi biyayya ba kuma to rashin biyayyar kadai aka ce kai amma wa laysa laka an takhruja alaihi za ka ki mashi biye ne zalla kadai amma ba za ka mashi khuruji ba ba za ka hana shi haƙƙin shi ba wanda Allah ya bashi ba za ka hana mashi a wannan haƙƙin ba imamu ahlu sunna wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal in ka koma ga cikin usul sunna inda ya magana magana kan tahrimul khuruji ala a'immatil muslimina cewa man kharaja ala imami min a'immatil muslimina dukkan wanda ya khuruji ga wani imami daga cikin a'imma na musulmai kanin nasu jitama'u alaihi mutane sun hada kan shi wa qarru lahu bil khilafa suka tabbatar mashi da wannan shugabanci bi ayyi wajihin kana ta kowace fuska ma da ya samu wannan bin rida da yarda ne au bil galaba ko da galaba ne to dole wannan khurujin faqad shaqqa hadal khariju asal muslimina to shikenan ya tsaga sandan musulmi wa khalafa al athara kuma ya saba ma hadisi an rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa in mata al khariju alaihi mata mitatan jahiliya wannan su ne zantuka da zaka samu a a'imma na sunna suna yi game da bayani akan da'a ga ga shugabanni Sufyan Thauri yana cewa ya shu'aibu la yanfa'u kama katabtu laka hatta tara salata khalfa kulli barrin wa fajir wal jihad ila yawmil qiyamati yace wasabru yin haƙuri tahta liwa'is sultan ƙarƙashin tutar shugaba jara an ma'adala ya yi zalunci ne ko ko ya yi adalci haka al'imamul bukhari shi ma da cewa wa Allah yunazi al'amar ahla ya kada ya jayayya da al'amari da ahalansa da kawai nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama talatun la yudallu alaihin na qalbu mar'in muslimin ikhlasul amal lillahi wa ta'atu wulati al-amr wa luzum jama'atihim fa inna da'watahum tuhiqu min wara'ihim har ya kawo zancen al-fudayl law kanat li da'watun mustajaba lam aj'alha fi لم أجعلها إلا في إمام لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد شين ابن مبارك كتشوا يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك على هذا غيرك so haka a zantukan a'imma suke game da game da wannan ka koma ga ƙetun raziyin abu hatim da abu zur'a kamar yadda ɗansu yake rawaitowa ce sa'altu abi wa aba zur'a an mazahibi ahli sunna fi usulid dini wa ma adraka alaihi ulama'a fi jami'il amsali wa ma ya'taqidani min dalika so daga cikin abin da ambata shine wala narat khuruja alal a'imma ba ma ganin za a yi khuruji ga a'imma wal qitala fil fitna wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu amrana za mu ji mu biyayya ga dukkan wanda Allah ya bawa ya bashi shugabanci da al'amarinmu wala nan za yadan min ta'ati ba ma zara hannunmu wajen yi masa da'a shi wannan shugaba ba ma zare hannunmu haka ibnu abi zamani a cikin littafin sana usulu sunna ya buɗe babi guda fi wujudi sam'i wa da'a kan wajibcin ji da kuma da'a qala muhammadu wa min qawli ahli sunnah daga cikin zancen ahli sunna anna sultana zillullahi fil ard idar Allah ce a doron kasa wa annahu man lam yara ala nafsihi sultanan barran kana aw fajira to wannan fa huwa ala khilafi sunna yana akan abin da yake sabanin sunna cewa qala azza wa jalla ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum yace wa fassara ahlul ilmi hadhihi al-ayata mabuta ilimi sun fassara wannan aya bi tafasira da tafsirai da ta'ulu ila ma'anan wahidan suna komawa ne ga ma'ana ɗaya idan ta'aqqabaha muta'aqqibun wa kana al-hasan yaqulu humul ulama su ne dai malamai wa kana ibn abbas yaqulu hum umara usaraya to haka dai za mu samu waɗannan zantuka na a'imma daban-daban dole mu taƙaita saboda yawan maganganun akan koma ga sunna ta abubakar na halal wanda rasu tun ɗari uku da goma sha ɗaya ya yi babi na fi jami'i ɗa'atil imami wa ma ya jibu alaihi ra'iyya haka ka koma ga sunna a shari'a ta al'ajurdi wanda rasu tun ɗari uku da sittin su wannan ne a imma abin da a imma suka bayyana abin da ya dace kuma idan muka ce mu kawo hadisai to wannan hadisai sun kai mutawatirai a kai wannan an takaice ne ga zantukan kawai amma hadisan da ke akwai a wannan babi suna da yawa su wannan kenan dai za mu takaita saboda kada ya zama kuma hakan ya ɗauki wani tsawon lokaci kuma akan ita wannan matsala wanda an saba tattauna ta da magana a kanta a cikin darussa da suke daban-daban so da haka ko nasiha ba a ce ba shugaba a zo a bayyana mashi ita akan mambari ba a ce ba a zo a bayyana mashi ita bal za a sirranta ne a same shi a sirranta mashi wannan nasi an ka samu damar haɗuwa da shi kuma idan ka samu haɗuwa da shi ba sai ka zo ka gaya wa duniya ba cewar ai na je na samu wani na mashi nasiha ko kuma abin da ake yanzu idan shugaban yana gabanka ka ta yaban shi kana kana ta abubuwa idan kuma bayan irin shi ne sai zagi sai tsiruwa sai kaza kaza su da haka dai a ci gaba masu fatan alheri da kuma addu'a da kuma bin tafarki wanda yake shine tafarki na ahlus sunna magabata game da mu'amalar shugabanni so za mu tsaya nan saboda yanayi na lokaci insha Allah a darasi na gaba sai mu tashi al-imsaku an takfiri ahlil qibla insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله